إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يقدر دور مؤامرة أهل السنة الجماعة wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba biyu ga watan rajab hijira shekarar 1441 daidai wanda ya dace da sha 26 ga watan biyu shekara 2020 yau insha Allah ga da muna cikin littayi na mawata ta imam malik rahimahullah muna cikin babi na maja fitata tasfuf abinda ya zo kan daidaita sauri kenan magana ta da ta sahu ne a sati da ya gabata mun yi hadisi guda na umar bin khattab iya umarnin gyara sahu in an kare an ba shi labari sahu ya daidaita sai kabbara wannan bayan jama'a ta yawa da mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga sahu na ya gyara na ya gyara nan ja nan kuma baya zama biya yawa bayan shiga aka sa wasu mutane na musamman wanda suke bin sahu-sahu suna gyarawa an an ba umar labari cewa sahu ya daidai tukun ya kabara ta harama darasi na 39 insha Allah darasinmu na 39 cikin wata ta imam malik wannan iya karantar da kai da mahimmancin kulawa sahu kuma da cewa liman ya kula da gyara sahu don ruwa sun inganta cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya cewa iya daga cikin takar sallah cika sahu kuma iya cewa ku gyara sahunku ko Allah ya saba tsakanin zukatanku rishin gyara sahu yana kara kan al'umma kuma ya yi bayani shaidan iya samun damar shiga cikinku hatta kai gabata muku sallah kwarai gyara sahu ya da muhimmancin gaske yan uwa ganin a takaice muna biyu ga watan rajab akwai labarai ko hadisai da aka kirkira game da fadala ta azumi na rajab fadala iri-iri romo iri-iri wani a ce goma ta harko wani a yi alamishi juma'a su hudu fadala kaza iri yadda dai abinda malamai magabata suke magana duk abinda za ka ji na wata fadala ta musamman dalilin wata rajab ba ɗaya mai inganci ɗaya ba ɗaya mai wata inganta daga manzan da Allah ya yi ko fadala azumi kaza a wata rashin duk abin da kaji na ga hafizin hajjiyar cikin malamai littafi na musamman irin kwashe-kwashe da aka hau aka kwasa a sassan wata rajab kunan rajab ɗaya ne cikin watanni na Allah babu laifi dama ka saba azuminka wani alhamis litinin wani dai sha wani da ake kamar kowane wata har ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan da ya yi ma yin azumi a ciki bayan Ramadan shi watan Sha'aban watan Sha'aban wanda Hausa suke cewa doki da gudu dan ba su Ramadan yanzu shi ake cewa gudu kenan wannan shine azumin da Annabi ya wata watan da Annabi ya azumi da yawa cikin shi amma babu wata fadila ta musamman dalilin Rajab da abin da kaje gurin bashi a nan gurin kenan darasin mu za mu tafi muna kan babe dai na daidaita sahu a daidaita sahu na hakika ba sahu wancan wani inji ba a daidaita sahu ba ya zama shahara a daidaita sahu ba ba su ba za mu tashi hadisi na biyu wa haddasa ni a malik ce da darasinmu na 39 insha Allah cikin mawaɗa ta imam malik وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرد لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي لحسباب عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر abin da yake wannan ruwaya ta abu suhail bin malik daga baban shi kenan malik ya ce kuntu ma usman bin affan ina tare da usman bin affan halifa kenan na uku ya ce muna tare da shi faƙamata sallah aka yi kada sallah ikamar sallah ya ce wa na ukallimu fi an yi faru da ni ina cikin tattaunawa da shi ina so ya sa a yanka mu wani abu a cikin betulmal ina sa ina neman da ban wani abu a cikin betulmal muna tattaunawar tattaunawar da shi bayan an ta da ikama ya ce falam azal ukallimu ho sauri hasaba bin alai bin gushe ba har ta da sallar ikamar ina mai magana ina mai magana shi kuma iya daidaita tsakuwa da takalmin shi iya gyarawa iya gyara tsakuwa tsakuwa ina a gaban shi wannan iya karantar da mu cewa dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu tafi ko shubuda a masallacin irin namu na yanzu lokacin na abin bai kai ba haka haka suka sallah cikin kasar su kurum tana ga wannan a masallaci ne a masallaci ne amma gashi ana zowa hatta wurin ajiye goshin akwai tsakowa ana ɗan gyarawa kaji a yi sujada tsakowa ta illa ya ce an tada kamar amma bai gushe ba yana daidaita ƙasa tsakowa da ta kalmar shugura bai iya gyarawa bayan tada kama a lokacin nan su masu gyaran sahu suna can suna cewa a gyara sahu iya cikin wannan hali ya ce hatta ja'ahu rijal har wasu mazaje kwanto su mutane suka zo shi iya na aka yi abin wannan mutane da suka zo kada wakalan bita su ta sufuf umar usman ya wakilta su kulawa da gyaran sahu kan suna agaji kulawa da agaji na wajen gyaran sahu ya sa su gyara sahu bayan kama da suka zo fa akhbaru suka ba usman labari anna sufufu qad istawat sahu ya daidai kina komai ya daidai faƙalar li istawi fi saf shi yana iya tattaunawa a ɗan bashi wani abu da suka ce sahu ya daidai ta kai kuma shiga sahu kai ma shiga sahu shiga layi shi ma da ke da shiga layin ta sun makabbar ta kuma sun mace allahu akabar ya tada kabbara ta sallah kenan wannan iya karantar da mu da muhimmancin kulawa da sahu kuma liman ya kula da gyara sahu in abin ya yawa a sa adiba kowa gyara inda ke gyara a ce sahu ya daidai kidan bayan sahu ya daidai to kuma Usman bin Affan ya kabbara ta sallah daga wannan mun samu daga Umar bin Khattab an samu Usman bin Affan duk wanda magabata haka suke kulawa da gyaran sahu a lokacin da aka tada sallah da muhimmancin sahu a cikin sallah wannan ta ƙare sai babi na gaba sabon babi wada uliyadaini ihdahuma ala al-ukhra fi sala dora hannu biyu ɗayan su akan ɗaya a sallah ka kuma ce muna cikin littafi na Imam Malik muna littafin Imam Malik kenan ba maliki na gaskiya mai bin malikiya ta gaskiya sai shurari mai magana imam malik akan ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah ba magana wani ya ce ba wani ya ce wani ya ce in ji malik a ga malikin da kan kuma a littayin da duk duniya ta amince littayin malikin ne kuma ba shi da littayi kamar shi to wannan babe da imam malik ya yi rahimahullah na ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a sallah kuma abu na biyu ba babe irin shi na sadar da na sakin hannu babu yi ba bai yi baban sake kan dubashi imam malik wannan baban kaɗai ya yi don ita ya sani حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة yace iya daga cikin magana ta annabta da manzon sallallahu alaihi yayi tun horko kuma da dukkan ma annabawa idan lam tastahi idan mutum idan baka da kumya fafa'al ma shi'it ka yi abin da kake so na ma'ana idan mutum bai ji kumiyar Allah ba wajen aikata kabira to kuma kumi sai rashin doka ke magana ta farko wata ruwa don taka silasa min abu guda uku ya jero nan kun bai amince wasu anan wannan ruwa bakon da ya gaya maka iya daga cikin magana ta annabi iya daga cikin magana ta annabi in baka da kumiya kai abin da ka so magana ta biyu wa wada'ul yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra fi salah da dora hannu biyu daya akan daya a sallah yake bayanin imam malik yin bayanin an ce na ta akwai sirri akwai daraji kan magana yace me yake ma tafsirin dora hannu daya akan daya a sallah yace yad'ul yumna 'ala al-yusra tafsirin wancan magana ce imam malik yake shine dora hannun dama akan hagu ita ce magana ta biyu ta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam duka annabi wa ta'jilul fitri wal istina' bi suhur da gaugauta buɗan baki da jinkirin suhur wannan magana ce wadda manzana yayi kuma da dukkan annabawa kan wannan magana wannan ruwaya da imam hadisin sahihin hadisi duk da zaka iya jin wani zai ɗauki wannan akwai maganin malamai kan wannan abdulkarim bin abin muharik zai rinka neman kawo illa game da ruwaya alhali ita wannan ruwaya mas'alar da take ciki kamar nan kwargi mini bayan cikin karatunmu na baya na bayan karatu karatunmu na baya cewa ba dan ba an yi magana kan isnadin hadisi an ce wannan hadisi bai inganta ba wani abin zai iya ɗauke aiki da wannan hukunci in ya zuta da ingantata domin hata imamul bukhari mai ingancin littafi bayan ƙur'ani ya kawo da wannan magana da ciki cewa iya daga cikin maganar annabawa wannan ɗora dama akan hagu ruwa ta bata manzana iya cewa na nima shirin an biya mu duka jama'ar annaba umirna ya ce an wani umarni bayan za a mana rashin mai ɗora hannunmu dama akan hagun fisila a cikin sallah kiran ba shi ɗaya ba duka annaba ma ce haka suke wannan shi ne abinda yake wannan hadisin farko kan wannan magana ƙalƙashin wannan imamu zarkani rahimahullah yake kawo maganar cewa wannan magana ta ɗora dama akan hagu wasu na dangana malik cewa makaruhi ce a wajen imam malik sai a nan imam zarkani ke cewa waruya ashab an malik la ba asabihi fi nafit wal farida babu wani laihi game da ɗora dama kan hagun a farilla ko nafila duk ɗaya ne in ji malik ya ce wa kaza ƙala ashabin malik almadaniyun haka dukkan almajiran malik wanda ya rada su ɗan madina haka suka rubuto a haka mutunif ibn majishun su masu cewa malik istahsanahu abu ne mai kyau ɗora dama akan hukuma cikin sallah ƙala ibn abdulbar ya ce lam yi ati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilaf kaji su mai mai malaka da suka malauki a yake gaba daya ya ce ba wani abu da ya zo daga annar sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba yin haka ya saba ɗora dama ka kuma sallah babu daga malik babu kai daga nan sallar salama ba abin da aka zunan labari wanda ya saba ma ɗora dama aka kuma sallah kuma sai yake cewa wa huwa qawlul jamhur sahabatu wa tabi'in kuma wannan magana ɗora dama akan hagum a sallah ita ce magana jamhurin sahabbai da tabi'ai kuma wahuwa lalzi da karhu malik fil muwatta kuma shi imam malik ita ce ya kawo a mawatakin shi ɗora dama akan hagum a sallah ba saki ba ya ce wadda ya haƙi ibn munzur wa gairu amma da gairu ibn munzur da wani shi ba samu wata ruwaya ba daga malik saɓanin wannan amma ce an samu ruwaya ta ibn qasim daga malik an samu irsal kajin hanafi ibn qasim ne danga ce imam malik an samu dora sakin hannu a cikin sallah ga imam malik barga nan sallar sallar shi ne shi mai maganar wancan imam labar wanda ya ma motsalit aikin da wani bai mata ba ta tamhir na motsa malik yake bayanin cikin iyaka bayanin me ya kawo imam malik ya saki hannu bayan an ce kuma ga abin da ke littafin shi cikin dalilai ya kawo malik ya yi wata fatawa ta sa'a ma shugaba a wancan zamani an samu wancan shugabannin ba magana malika ba tabi tabi na sun ba wasu sahabbai ma kashi an ma kashe wasu din sajaji cikin sahabbai ma wancan sarakuna ne kama karya bayan sahabbai annabi kuma ga Allah bayan halifofi an samu mulki iri iri kenan a wancan zamanin ba wani ne ya wa malik uquba kan fatawa malik ya ci ciwo kwarai ya jiyeta ya kai bai iya daga hannun ci sama ya ɗora a ƙirji sababin ma da wani ce ya ga malik ya saki a dukuran ba ta malik ya ce annabi ko a ko a yi a ya ga kun ya saki shi ne maganar kenan kwan alakul hal madogara tana gawa ga annabin da Allah ya ko sallallahu alaihi nan ne madogara ko da an ce ya ce ba a yi misali madogara mu musulmi jigo hamma da jin gashi madogara annabin da Allah ya ko sallallahu alaihi yan wa wannan maganganu da dama shi ne muna magana wai littafi ne dai na malikiya shi ne wannan salim cikin ta haƙiƙi da yama wannan littafi yake kawo wani magana yake cewa abin mamaki walau sa'alta malikiya wa qulta lahu lima tasbil la yutika jawaban wa innama hakadha al-madhhab bainama jahada jahada kullu ulama ulama hadis بأن يأتوا بحديث واحد ولو ضعيفا بل ولو موضوعا الآن رسول الله سلامة كان لا يقبض بيد اليوم على بسرعة إذا وقف يسلي هذا لا وجود له تفعل هذا هو الإسلام yace inda zaka tambaye ba maliki kace bawon Allah wai me yasa kake sakin hannunka a sallah yace bai baka wani jawabi wata amsa ta hadisi kun zai ce maka amu haka ce mazhaban kuran haka maka ana yi kuran a zaman bayan ya ce malamai na hadisi sun yi bincike duka bincike a samu hadisi guda da wani sahabi ka ai manzan Allah bai saki bai rike hannu bayan ya ce ya rike wani a san manzan Allah ya saki ya ce ba su samu ba hadisi mai rauni saka ba mai rauni ba ko maudu'in na ƙarya nan ka san akwai bambanci wajen malamai hadisi maudu'i da la'asar laudar bai asali aka ce hadisi maudu'i a cikin littafin hadisai an kawo amma wani cikin masu ƙari an san shi ga isnadin hadisin amma wani makareci ya kawo labarin maudu'i to akwai hadisai suka yawo cikin littafin wasu ɗan ra'ayi bai ma da tushe daga masu bai ba ma san ba ma sanadi ba ta bai ma sanadi a ce ga wanda sanadin da ya zo bala ce na ƙarya ne kurin yawo yake a hannun wasu malamai a ce a littafi kaza zan misali nan wanda ya san na kijin rediyo aka wani tayi mai suna da ya ce wannan littayin sabil salam daga masar wani kawo littayin wani mai ra'ayin a saki hannu wani malami ya karatu a rediyo sai ya ambaci maganar cewa ga hujjar yin kabod saki hannu sadadu a cikin addini ina jin shi ina gida ya ce a cikin da rukunci a cikin subulu salam da ci ikon Allah a subulu salam ci a radiyo hudu wannan abin da ya kare mun kai kwarai wallahi iya karewa a ranar tashi na je gidan shi ya sallama muka shiga ɗakin shi malam ka san mu wallahi ba ba ra'ayi muke bi ba muna neman hujja ne wallahi wata magana naji a wajenka wanda ba santa ba ka ce a cikin subulus salam an kawo annabi sallallahu ya saki hannu ya rike hannu a makka ya zo madina ya rike daga baya saki hai mutu iya saki haka labarin yake shine nazo an gani na'am dole ba sai kuma gani a can ba sai ya tashi ya dauko mun littafin sai ya bani sai ya gwada mun littafin gashi ne diba bayan littafi sunan littafi sabilu salam da shi ikon Allah malam ka ce sabilu salam to wannan ba shi bane ba wannan littafi sunan sabilu salam ba sabilu salam bane wurin da yake magana duk ka diba abin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike dama ya ya kabadu a makka daga baya bari ya je madina ya saki haimuti ya saki haka ce magana a littafin kuma an kawo isnadi har na bukhari an kayi wurawi na nan sallar salama ya rike dama kan hagun a sallah da na ƙari ta kata malam yin tsakani ga allah ka diba wannan magana wannan magana ta cewa ya rike hannu a makka daga baya ya zo madina ya saki har mutu iya saki kaga isnadi a kanta ya diba ci babu kaga wannan kurin hira ce wani balarabe ya sha shayi kuna wanda bai ra'ayi rike hannu shi ne kaga hirce amma diba wannan ɗaya diba wannan ɗaya ta magana ya yi ya gabadan ai kaga isnadi ne ya ce haka ne da haka wannan hirce irin wani shi shi suka ce ya ce magana su ce maka babu hadisi ko maudu'i kai wanda suka dan kasar ta alitta ko kace annabi ya ce wannan ba a kira shi isnadi maudu'i ya ce abin da ta bai asali kullun ƙarya ce kullun ta ce babilin gudanar bai asali to ina idan wannan kusa da yawa cikin da mutane malami ya magana annabi ya kaza wacce kaza amma babu isnadi ko daya sai za ku ji malamai suna cewa zuka bazu anan ganin don duka nan ganin yaji wani malamin da ya ce a kayan mishi hadisi guda na sakin hannu zai ba da mota ko daya ya ce shi zai ba da jaka hamsin kudin mai a nan ga aka ba radiyo ma ba na ba kowace mai kuma suna nan da ransu wani zai mamaki shi ma wani wani mana shiga radio yake cewa ai gashi nan ka hadisin rike su suke hannu su ce ga da malam baka kai wancan malaman ko tun ka kai da hujja to ya san malami kan ya san ya san cewa wannan shirme ne yanzu a ga mai ku bai a radio akwai hadisi amma bai yi iske malami ya ce mai ga hadisin dan ya san babu hadisin wannan hira ce ba a sanadi to kidan da an ce maka babu hadisi a mawdu'i ana ne mai isnadi mara kyau to kuwa da sai da ake kirkirawa ba su ma sinadan gaba ko na karya babu kun riya yawo a littafi ya ce hadisi to shi malamin sai wani hadisin ya ce bai asali la asali lahu kai kama sunan kai ma a ce kama kama sunan mutum kai ma ba kama sunan mutum a karatu ba kama sunan mutum a karatu mu muna son hukunci ba mutum muke ba ana magana da hukunci da ma waye wani hukunci shirme ne ba ya kama sunan mutum ba kuma kai kai sai aka san kowa ya kuma ko sai na haka magana kama albani ramon albani ramon yake cewa wannan masa'ala ya ce mai sauki ya ce sinin yin sallar a cikin sallah ce limada ya stamiru musulmun wa bi khasatin almaliki ya tamirhum alal'amal bihi wal ahadith takara fi kulli kutubus sunna al'annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kabidu ce me yasa musulmi a yau har a yau wasu musulmi suke ci gaba akan sakin hannu a sallah balle ma malikawa alhali ga hadisanin da dama ɗaya ba ɗaya a cikin dukkan littafin sunna duk da suna suna kawo na hadisin na ɗora dama kan abin ko riƙe hannu a cikin sallah ya ce lesa hunaka illa taqalid wal jumud babu wata hujja kurin illa taqalidanci kurin naga ana yi da taurin kai wucin bin gaskiya amma babu wata madogara da mai sakin hannu zai kawo maka ta cewa ga hujjar sakin hannu na ji wani na shi ma an yadda shi abun wannan social media da wai haiwai ruwa da ta karike nawa bata inganta ba wai bata ɗaya mai ganci alhali aka ce musulmi ka tambaya musulmi tambaya bawan allah ka ba musulmi ko ka tambaya a duniya kaf a yau duniya musulmi wani littahi ne mafi inganci ba ƙur'ani zai ce maka bukhari da musulun to a bukhari babu na musamman kan wannan matsala ne imam muslim babu na musamman kan wani hadisai sun zo a wani wani gaba daya to me ake nan bayan wannan in dai hadisi ne a ce to me me yake ne inganta duniya in ka ce malikiya ce shi imam malikin ga abin da ya kawo littafin shi ga abin da ya tabbatar da shi dora dama hannu ɗaya akan ɗaya a sallah wa ka san dai an shiga an shiga yawo ka amurka an shiga hira ne wani je mutum wani abubuwan in dai manzo Allah na gashi kuma a wuri mahi inganci kamar wani kama shi ba kuma annabi ya ce kuma dace dukkan ma annabi ya ce ba shi ne ba kuma ce maliki ya ce shi ma malikin ga abin da ya kawo ke babu wani abu illa kurin hayaniya kurin kuma mutum ya kai kai balo da kurin hira ci kurin wannan su ne wurare da mahi inganci kan wannan sallah ga yanda take duk da ba a cewa wannan suke ba cacin sallah ce baka sallah wanda baka sallah hujja ce baka sallah amma ka rage ladan sallar ka da manzan su ta yi sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi salla kamar yadda kuka ina salla ce kai kuma ya kai ba dai ba kaga kuma matsala ko Allah kiyaye wannan shine magana kan wannan mas'ala sai ya ce wa haddathani an malik ana abi hazim bin dinar an sahal bin sa'ad annahu qala كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل يد اليمنى على ذراعي اليسرى في صلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إمام مالك رحمه الله yake cewa Salih bin Sa'ad sahabi ne yake cewa kanan nasu yumarun mutane ana umurtar su an yada arrujul yadul yumna ala dira al yusra namiji ko mutum ya dora hannun dama akan hagun fi sala a cikin sallah قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك wannan magana da ke ban san ba iya ta madogara illa yana dangana wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wuri ne da malami a cikin malamai masu kawo goyon ba hujjar sadalu wai imam malik ya ce la a'lam illa ni musamman da wannan ba ba musamman da ban ruwaya kaga wannan iya kwanta rishin jahilta sanamin hadisi ma shi ce abu hazim ya ce abu hazim shi iya magana daga wannan sahabi salib bin sa'ad shi ne yake cewa wannan magana da sali yayi iya dana me a wajen ilmin hadisi duk idan kana ka aka ce sahabi yace umirna ko nuhina ka in ilmin hadisi wannan ka wace annabi yace marfu ina hukuncin shi dan sahabbai sai ce an wace mu wai ba sa mun sahabbai ana sa wake hana sahabbai ana sa kenan sahabi yace an umarnin kaza kamar kace manzo Allah ya umarni iya ce a hana maka za manzan Allah ne hana su ke ne hukuncin hadisin hukukamacin manzan Allah ne ya ce shi ne abu hajjar wannan magana da sa'ad bin sa'ad ya yi sa'ad bin sa'ad ya yi ta ne kenan ya dangana abin zuwa ga nasarar salama ke manzan Allah ne yake umurta sahabbai da ɗora dama a kan hukum a sallah ko akwai mai basa muni ba a nasarar manzan Allah wannan shi ne wannan ruwaya wannan ruwaya ta imam bukari ya kata wannan ruwaya imam bukari ma kawo wannan ruwaya wannan shi ne magana akan ɗora dama akan hagun a cikin sallah ka in wakil wannan duwan ababe shi muka ta ka ɗauko littayi mahi ƙwarihi a nan ƙasashenmu na fikin malikiya littayin makasar halil ka sami shirin jihar da kilin mai nassin ya yi magana a kuriya kabadun an karanta kabadun nassin na motsa ne in ka ɗauko jihar da kilin sai ka ce maka wannan magana ta maganar karhanci la dai in kayi ne da wata manuwa daban ta hutu amma idan ka ɗora dama kan hagun da ne suna sallaka da kuma suna ce ma kai ya kawo ruwayoyi a nan sallar salama ya tabbata manzala yana haka nan kyau kada wannan wai mun bar magana an bar magana a ce annabi ya ce an kuma a to su ma magana ta su ta yan baya ga maganarsu in wadda haka idan ka ce imam malik ya so ya so ce da kafin imam malik imam ahlul imam darul hijra ko sun imam ka kace imam darul hijra ka imam madina ne inda har cewa sakin hannu shine ya samu duka ɗan madina suna sakin hannu da shi imam madina da marka ba inda je yawo amma a madina Allah sai hai kare ku a madina ki kina inda har dora dama akan hagum a sallah ita ce ya bari da sun gada a wurin shi kuma cewa hatta almajiran malikin gaba daya kun suka rayu da shi gaba daya ga abin da suka samu malik iyaye ko cewa har ya mutu ita yake yi ina ruwa har ya mutu ta yake ruwan malakan shi wannan kuma magana ta samu wani ya ce ya ga ya saki ko ɗan wani dalili wallahi ɗan wallahi mun san yawa na kasashen mu kwarai yadda ake kyamar kabadu mun dogara da kata wani ma da halashi kashi abuka gumin rahimu wadda halashi kan gumin rahimu wadda suna kama hujjar gumin ya ce kaza a sunna ba a cewa na kaza na aiki da nasi ba wani ya ce ba allah garo ta mishi kowane da hujjar shi da madogarar shi wani lattijo wani lokaci ya kira yin daga najeriya na yi wani darasi ne akan masala kamar cikin wani littafin alwajiz sai kiraye ne mutumin kaduna ne ya ce mara abin da zan gama ka tamar ce yaro abin zan gama ka ya ce wallahi mu abokan gumi abokin mutane muke da muka da shi ya ce lokacin da abokan gumi ya zo kaduna ya ce muna tare da shi he an san da kahin ya koma kaduna iya ɗora dama akan hagum a sallah kowa sun haka iya kabado amma da ya zo kaduna ya saki mu mukce mukce mana muka mai ca malam mai hujja mai madogara sai muka zo muka sa shi gaba ta ina cikin wannan ruwan da muka zama da shi mai hujji shi ya ce wallahi ba wata hujja ba ce abin da ya gaya mana shi ne kuma dogarar shi ya zo kaduna babban gari ne na musulmi a lokacin nan ɗariƙa ta tijjaniya ta yi ƙarhi ka ɗariƙo sun yi ƙarhi da ƙyamar ƙabadu ba a shoran ƙabadu me ya sa kawai a wancan zamanin abin da ya ba shoran ƙabadu irin maganganu da a wancan zamanin nan masan su wanda suke faɗa wanda a yau abin da tabbatar a yau na magana wani ganin aljanna gaba da aljanna wani ganin Allah wani ababen bai kama hankalin mutane mutane ya mutane ya sa ya suka gama ɗora dama kan hagun da magana wancan magana tijjaniya sai aka kyamaci ƙabadu to shi hikima malam iya sai da za a yi mutane su shurare shi iya ga in ya tsora dama kan hagun ba a shurare shi wannan hikima ta malam algama ta mishi yace ita ta kai ya saki hannu dan samun jayo hankalin wannan mutanen da Kaduna wallahi ka jama wannan tijira natijira wallahi shi dalilin dalilin shi to ni kuma abinda na samu madogara dalilin an ce gumi iya saki ya nake cikin gana wanda mun tayi anan tayi dadi mun tayi dadi abinda na gaban da wata hujja tsakani ga Allah dole riki ba dan wani a kun dole na gaban hujja wannan ruwaya cewa annabi sallama ya ce na da mashin anbiya umirna mu jama'al annabawa an mana umarnin dora da maka kuma sallah ina ga to ya za a yi manzon Allah ya ba umarnin Allah kasa ke dole da bari za ka annabi sai ka ko dalili gare kun ne yarda duk abin da bari labai manzon Allah sai ki to kuma sai ki ko dalili tana cayi dukkan annaba ce haka aka wani umarnin ɗora dama a kan hagun a sallah ta dukkan annaban Allah haka yi wani umarnin Allah ta ke na imani ke baiwa manzana ya bar umarnin Allah ba dalili ke nan shi da kun naira da kurin ba wata hujja gaske magana kurin mutum ya dangana kurin ka yi suna kun ka huta kurin ka bar haniya kurin wannan shi ne sai al'unutu fi subh yin alƙunutu a cikin sallar asuba aka imam malik hadisi guda ya kawo wadda ayi wa mutu a kanta ya ce haddasa ne amin haddasa ne ya haya an malik an nafi an na abdullahi bin umar kana la ya kunutu fi shi'im na sala wanda mun motsa malik ce wai ta malik yace imam malik ce na shi bayyana mashi labari abdullahi bin umar bayin alqunutu a wata sallah sam bayin ta ya kare maka babu kuna ci bayi mun karanta hadisi nan cikin karatunmu na bulugha maram na ɗaya cikin sahabbai cikin sahabbai yake ma ce baba na ya baba ya abi baba ya ce ka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi bayan abubakar ka yi bayan umar ka yi bayan usman ka yi bayan ali a wannan wurin halkaru da karantu abu wannan suna wannan wannan guda guda guda guda akwai saka musu akwai a duniya akwai musu a musulunci wannan da yake jero annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar usman ali duk wannan baba ka sallah a bayan su suna alqunutu a bayan asuba yace ai bunan mulisin ana ce ya ai bunan mulisin dana wannan bid'a ce sahabi ce bid'a ce sahabi ne wallahi yace bid'a ce dana sahabi ne to kaga kenan sahabi ne yace yin kunuta sallah asuba bid'a ce kuma bulugo man kaga ruwa suka zura da yawa suka tsantsa ba ra'ayi bane ba ko wani fikin malami a fatawa da ta sahabi ga dan shi dan shi mai tamba baba kaga suna yi wannan shawara ana bid'a ce yaro kenan amma kaga ruwaya ka abun ba abin da ya inganta abin malamai ke cewa wani zai iya ganin ruwaya manzana sallallahu alaihi wasallam yana urutu habar duniya a can in ma rushin ingancin ruwaya ko dokan annabi sallallahu alaihi da yake yana yin azkar bayan tasawa daga ruku'i yana yin azkar na bayan ruku'i shine kuran wani ya doka kunuti amma kunuti sun alkunutu annabi banta illa idan wani abu ya taso ga al'umma an ta wata wata nazila ta wani abu ya wakana kusan sa kurtun nawazil an wani abu ya sa musulmi irin da misalin an zu wani tashar hakan da yawa mai duniya iri iri iri yawan duniya to irin wannan ana unudu kuma shi ma mu a dukkan sallah ayi ko ta ayi ba yanzu asaba ba ta ayi da azhar ayi da magriba da isha ko ce sai in ta kama wata musiba ta tunkaro al'umma wannan ana kunutu amma ba cewa Qur'an asaba ko shi wannan asaba ya yi mun hukku Qur'an ta koyan shuru ta mun hukku eh kaga abin gaskiyar magana ba shi da dai nan dai muna karanta mutane na mota ta Imam Malik kuma Malik ya tabbatar da cewa ba a yi wannan sai shi magana aka magana magana mamazakani yake cewa bal ruwiya anu annahu bid'atu tsakanin an samarwar da malik cewa ma bid'a ce jibin umar kan shi da mata bai wani magana ta ibn umar kuma zargani ne wani yanwa haka ne maganin masu adalci duk da malikawa ne amma masu asalin malika na hakika malamai ne kuma sa neman hujja ne sai za ka littayi cikin mota malik cikin da tauduka da taunin malikiya sai ka ga manganu iri ya gaba maliki ne amma ya kafatawa saɓanta malik don ya san hujja ake bi ba malik ne babba sanan ne amma ya kare a yi saɓanin da ɗaya ma malik da ya hujja take wurin shi bai kimanta malik hujja ake bi sai ya ga karanta wannan littafi منك تاب متسلل تردد اقوال وفيها تاويلات هذا هو تردد تردد ماذا معنى تردد عند المتاخرين لادب الناس المتقدمين الجنب انت تردد ما تردد yace an kai an kawo kin kan wata mas'ala ce kowa ya ka hujja wannan yace tayi wannan yace bata yi ba wannan yace haramun ne wannan yace kaza ne akan magana guda ce me yasa haka ya ce don babu nasi wajen in harko kowa ya kara yi shi an ba mu dogara a ce annabi ta kowa annabi Allah ce sai ka ne kowa ya kafa inda ka amma wasu ala to a nan wani ya zo ya ga iya a cikin tarin kin ga maganar malik wani kuma masu ala idan mutum shiga hali babu lokacin sallah ya yi babu ruwa ba abin taimama kuma iya kana kan ice ruwa ya zo ruwa ya cigo ka hau ice ka mallake an sama kanan ba kamar da kiyasa mafi ce kasa ruwa ne ko da biya biyo ka ka wuce kan ba kasa ko ba ai sai fashin sallah zai kuma ka ruwa kuma ba kasa ko irin nake ne a saka cikin salil na gidan salil na ma ya ma kan sallah ko jinar media a saka aliki ga ko ina kashi ne ka tangai da sun kashi ba sun shawo kashi ko ina ko ina kashi ne wani to sallah ya za a yi irin wani magana a sama wai a cikin sai su ce kai sallah a halin da kake ciki amma kuma daga baya an kawo to kai Allah ka saki wasu ce a baka yi baka baka rama kun ta wuce wasu ce a zaka yi ta da taimama ka zaka yi da ba taimama ko maka rama magana da wani suka ga karshe dai maganar malik ashab bin ashab cikin malaka ashab shi magana shi ta dace da nasan hadisi cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin asalin magana taimama kayan samun taimama ai sahabbai sun ta neman wannan sarka ta aisha ko lokacin sallah musu sallah suka yi a wancan zamanin babu taimama kuma babu ruwan aula amma sai suka yi sallah a halin da suke ciki kuma zala kuma cewa sai lahi ba ya tabbatar da abin suka yi kina wannan shi ne aka ru amma imam malik bai cikin ra'ayin amma ashhabu ya dake wannan ra'ayin kuma yana hujja a takaice kenan kaga nan me ya aiki da nasu da ya karhi na gashi a aikace sahabbai sun haka nan babu taimama babu aula kuma sun sallah kenan mutum ya shiga halin da ka shiga wani hali wani baka iya arwalla kuma babu abin taimama sallah ba a bari ta huce za a yi ta misali wani sun tafiya masu kamar cikin hawa cikin jirgi sun hana ba a cikin jirgi ba a walla ba a walla sun hana ba a yi ba a yi kuma ba ba ƙasa wani kan sallah yi yan tambayi masu zuwa cana awa sha biyar ke sama sha biyar ake a sama tsaye ba sauka ba muna muna zuwa saudi ana awa hudu kana ka an jima ana yi awa biyar ta yi jirgi a iya gudu ya awa goma sha biyu tun asaba ya magarba sauka zuwa cana to ta za ka yi maka sallah ka sauku kaka matsala ce to don haka irin wannan kasa wani wani halin kafurin za ka yi sallah don halin da ke ciki kuram ko babu arwallah ba ta yamma za ka yi sallah kuram baka bai ta wuce ce ya musa ba ko musa ko kin ba na jasa yi akwai nasar da tarshen arwallah kashi ka an ce ba Allah kuma kashi da jasa ko janaba ce ko janaba gare ka Allah kai ba ban tauci ko janaba ce za a salla a halin da ake ciki eh sahabbai haka ta same su wannan shine maganar kenan aiki da wanda yake cewa da nasi kuran sai ya ce annayu an salati wal insanu yuridu hajata nan kuma duk da nan wannan wani ta inganta ta inganta duka ta inganta sai yanzu maganar hana sallah mutum iya son biyan bukata mana kana jin kashi ko tsari to an hana ba a so a yi sallah a ba kana ji bakurin a abin ya iya so man abin kama ya dame ka kan so ka yi kana makama kana matsa matsi matsa matsan iska ko na hutsari ba a so a yi sallah haka ka je ka biya bukatarka in iska ce ka sake ta ka je ka yi alwallah ka yi sallah in tsari ne ka je ka yi ba a so kana matsa matsayin tabar ba a so wannan lahin yakan kai wani hali har ya kai sallah ba ta yi ba ko da sallah ta yi akwai karhanci an ce ina daga karhanci yadda ka cika rukunai ka yi rukuyi daidai ka sujada daidai ba ta ba sallah amma ka rage kushuyin ka dan ba maka aya ya kare dan kaje kaje ka wutsari ko ko ka sake suka ko ke wannan rage kushuyi ya rage ma kushuyi ya rage maka nutsuwa a sallah amma ta kanka wani hali ka tsoro kai wani motsi da wuto ka duka da kyau wajen tasarwa ta kaga wannan fara kenan kana tsoron ta kai wajen wani motsi abin ya fito ka ga dan gasala ta bace magana kenan ba cikar kunni yace haddathani yahya an malik عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت صلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائب فليبدأ به قبل صلاة عبد الله بن أرقم كيتشيوا يكسن تهالين شيء كمان أولا كيتشيوا yana limantar kenan almajiran shi suna tare da masa limanci shi limami lokacin sallah fahatar ta sallah sallah lokacin sallah yayi wata rana kenan lokacin sallah yayi maimakon ayi sallah fa dhahaba li hajati sai ya tahi yake sallah ya tahi je biya bukatar shi yadda ya kare ya dawo sai ki ga masa ga dalilin shi yace naji manzon sallallahu alaihi iya cewa iza arada ahadukum ga'id idan ɗayan ku iya son biyan bukata ta bayan gari falyabda'a bihi qabla sala ya fara biyan bukatar ta kashi kafin sallah ya biya ya biya bukatar shi kafin ya sallah haka ci zai kenan sai ya je sabi ya je biya bukatar ya dawo zai sallah kuma kaga daidai kenan ma matsala shine hujjar shi wa haddathani an malik an zaid ibn aslam أن عمر بن الخطاب قال la yusalliyanna ahadukum huwa damun baina warkil baina warkai cewa Umar bin Khattab ya ce la yusalliyanna ahadukum huwa damun baina warkai kadayan ku yi sallah yana matse cinyoyin shi iya matsa matse amma wannan ruwaya ba ta da inganci sanadin hadisin da ya fi wannan ruwaya mas'alar zamu ce mas'alar cikin sahih bukhari cikin sai musulun ya inganta an san iya cewa babu sallah ga wanda yake a gaban abinci ko ko iya ture mimita baya ko ko iya iya matse kashi ko tsari ace babu sallah kenan abin da fatace manzo ya hana yin sallah kana matsa matse imma matsa matsan bayan gari ko matsa matsan mutsari wannan abin tabbatacce ta hanyoyin ingantattu annabi sallallahu ya hana su kenan mutum kai sallah ana dan a ce nutsuwa sallah ce ruhin sallah shine rusa shine nutsuwa an samu samun nutsuwa ka wada da mai da ba sai aka ce ma kanka sallah ga abinci ai dan ba a so kana sallah kana tana abinci ya kana so lokaci ka kare lokaci abinci har ta kaje ka ci abincin ka kare ka shiga sallah fariga kalbaka zuciya ka ba komai sai Allah kon baka ai Allah Allah kace ka kare ka ci to eh kenan wannan shi balle magana kana so Allah Allah kake a kare kaje kai iska ko kaje kai wutsari kaga ko matsala Allah tsinke mu sai intizaru salati wal mashayu ilaiha maganar jiran sallah irin wannan mun yi magana muna jira isha wannan ko ba karatu fadalar shi an yi sallah wata kana jiran wata nan duka duka da muna muna jiran sallah isha ko muna jiran isha nan kinan sakamakon jiran ka zamana kana jiran sallah ta zo ba kai hawan faida ba hawan feda can an yi sa ka zo ka samu wurin kaɗai ka samu ne ka ce na samu ne ka zo da can abin hadisa ka zo kana jiranta kuma da fadala da ta zo ta tahiyya zuwa wurin sallar wa haddathani yahya an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا أن الإحداث الذي ينقض الوضوء نعم abin da ke ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu iya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce almala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu da zallafi mala'iku ba sa gushewa suna ta yin addu'a suna yin addu'a ga ɗayanku matuƙa iya wurin da ya salla ya yi wata iya jiran wata suna mai addu'a amma addu'ar da suke mashi malamin hudus matuƙa mai ta bi hadisi ba ke matuƙa Allah ta bata rore ba matuƙa Allah ta bata rore ba suna ta mai addu'a mai mai ta da suke mishi Allah maka fi lahu Allah mara mala'iku ba malam ba mala'iku zama addu'a Allah maka Allah ka gafarta mishi Allah marhamu Allah ka ji kanshi duk wanda ya salla iya jiran wata iya cikin wani addu'a ta mala'iku Allah ka gafarta mishi Allah ka ji kanshi wanda kada ya shiga zama jiran sallah in awa nawa za a yi a wannan addu'a kana cikin ta Allah maghfiru Allah marham Allah ka gafarta mishi Allah ka jikan shi wannan wani zai iya cewa sai wurin da kai sallah a ruwa da zama ruwa a gaba wanda kurin in dai sallah kake jira kuka kan tsana ko ka je ka dawo ko a wurin kai sallah ka zo kana kana wani wurin sallah kana jira sallah kana cikin wani magana duk mai jiran sallah kuran in dai sallah ta tsaye kana jiran ayyuta ne kana cikin addu'a ta mala'iku suna maka addu'a Allah maka sallu Allah musal Allah marhamu Allah ka gafarta bawanka Allah ka ji kanshi shi ne fadala ta ce ya maka baban intizar sallah baban jiran sallah yace imam malik ke cewa la ara awlahu malam yudus wannan maganar ta malam yudus kan har sai ya dauka magana ko lahi in bai lahi ba ce wallahi ne yace maka tafsirin wanda ya dace da ce maka yace ba na ga wata ma'ana daban da ya ce malamai dus ilal ihdasi da zai kudu sai hadasin da ke warware a wallah ki yayin kinan war kinan matuka Allah ta warware ba kana zamani kana cin sallah kana cikin addu'a ke in ta warware sai ka tashi ka je ka sake ka dawo magana kenan kaka zamana babu arwalla kenan ana samu wannan fadala ta wannan addu'a mala'iku matuka kana da arwalla ne kana hadasi ya sa baka cikin baka cikin layi eh sai ka je ka dawo kuma ka shiga layi wannan shine abinda ke wannan ruwaya kuma wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya kata Imam Muslim ya kawta kenan hadisi ne ingantacce sai wa haddathani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يزال أحدكم في صلاته ما كانت لا تتعبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا صلاة كاجي cewa abu rage labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu ahadukum fi salatin dayan ku bai gushewa iya sallah kenan kaman kana cikin sallah ne ma makan salatu tabisu in dai sallah ta tsare ka in dai zaman da kai kana jiran sallah ne to kana cikin lada kamar kana cikin sallah ne ladanka nan kana wata fadala ce ke bayan addu'a ta bala ku kuma kana cikin wani lada kamar ladan wanda yake cikin sallah ya ce matuƙa wannan sallah ce ta tsare ka kake jira a yi ta ka ta gida kana cikin wannan sallah ne ladanka ya ce laye muna'ahu an yi ƙalibai ila ahali illa sala ba abin da ya hana ka zuwa gida illa jiran wannan sallah da ka zamana kake jira a yi ka huta wannan shi ne daga cikin dai wannan fadala sai wa haddasa ne a malik an su maye maula abubakar an ababakar bin abdurrahman kana ya ƙul man gada a wura'ilil masajid لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما cewa abubakar bin abdurrahman iya cewa duk wanda ya waye gari ma'ana kamata kan magana da sa ya tahi ya tahi masallaci da sahi shi na gada aura shin da sahi ne ya tahi masallaci ko ko da marece la yuridu ghayrahu ya ta masa kurin can kurin yin fa kurin fitowa da gida da ya ne masallaci ne da kan da yato ya je li yata'allama khairan ya je dan ya sani wani alkhairi idan san zama azum sali ka zo dan jin karatu ka je dan ka karanci wani alkhairi aw li yu'allima ko kai ka karanta imma kai ka karanta ko kai ka karantar da wani kenan kai ne malamin ko almajirin wanda ya haka sun maraja alabata ya kare ya dawo gida za ba shi lada kamar mai jihadi fi sabilillah raja a ganiman ya dawo da ganima gida wannan fadala ce ta musamman da ake samu zuwa masallaci kuma a yi karatu sai kwalmar da suke bada muhimmancin kenan karatu a masallaci kenan riba bibi ce ga jiran sallah kuma ga karatu wata ruwa daga cikin targibi kuma ta inganta annabi ya magana za a ba mutumin wanda ya je masallaci dan sanin babe ɗaya na ilimi ba shi ladan kamar ya je wata umara babe ɗaya na ilimi ka ce masallaci ba kamar ta je kun iya hira kurin zakarar ya ta hira kurin lamun ba ma wani asara ma kamar ta je zai yan wani duk in kasuwa kake in mai da gidawar haka ko kana hira ko kana gida aiki an tashi na barko in aiki na gwamnati an tashi in kantin an rihe kasuwa amma ko ruku an rihe rihe aiki kawai waje kasuwa rihe tashi rihe aiki an ko ruku an rihe kasuwa amma nan kwabu zai ce zama ta hira banza kuna Allah shi da mu wa haddathani an malik an nu'aym bin abdullah al-mujmir annahu sami'a aba hurairah radiyallahu anhu yaqul idha salla ahadukum thumma jalas fi musallahu لم تزل الملائكة تسلي عليه اللهم كفر له اللهم ارحمه فإن قام مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة lam yazal fi salati hatta yusalli kaji yace idan yace Abu Hurairah ban labarin cewa idza salla ahadukum thumma jasa fi musallahu idan ɗayan ku ya salla kuma ya zauna a wurin da ya salla lam tazal malaikatu tusalli alai malaiku ba sa gushewa suna ta mai addu'a nan kai sai kuma nan ka tsaya suna ma addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamu Allah gafarta mishi Allah gafarta maka Allah jikanka fa in qama musallahu ko ma tashi kai daga wurin da kai sallah fa jalasa fil masjid ka sallah kamar ko ga suka tsaya da sallah nan ko a gaba ko can ka zauna ko za su ka kadan da da gimshiki kadan gaji ko wuri ka sake inda kana masallaci inda kana masallaci ko ka dan ka dan ka wani ce maka a an ce fi musallaci yanda kai sallah a ko ka sauya wuri in dai kana masallaci yace ta zuwa kana kana jira sallah kuma lam yazil fi salatin hatta yusalli kana nan kaman kana sallah ne har a kare kaman kana cikin sallah ne hake nan da kware yan uwa akwai fadala ta samun lada mai gwabi wajen zuwa masallaci kuma zamanto kuma aje karatu ga karatu ga jiran sallah lada biyu Allah ba mu lada Allah kai mu da kan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته